بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم yau a kwanan wata nawa ne bakwai yau bakwai ga wata ko takwas طيب ربيع الثاني بكوي جوتن ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da ɗaya ne ashirin da biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na tamanin da biyu daidai a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah idan yan uwa za su iya tunawa muna cikin kitabul istizan bayani akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da neman izini yayin da musulmi zai shiga wajen ɗan uwansa malam ya ce wa iza ko wa kana iza dakhala ila makanin yuhibbu linfirada fihi amara man yumsiku albaba fala yadkhulu alayhi ahadun illa bi idni nan za mu tashi ko um وقال وقال طائفة إن الحديثين على حالين فإذا جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان وإن تراخى احتاج إليه وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن wannan ƙarin bayani ne akan hadisai da suka gabata a baya a riwayar Abu Dawud da wani shi da Imam Bukhari da ya kawo hadisin mu'allaq um, da yake magana akan shar'antuwan neman izini yayin da zaka shiga wajen mutum al-istizanu ba'da da'wa yace malamai sun yi sabani wasu suka ce hadisan suna tafiya ne akan hali guda biyu um, idan mutum ya zo yana gaggawa alal fawr to ba sai ya nemi izini ba wai wasu ne suka ce haka in a gaggauce mutum yake a gigice yake to ba sai ya nemi izini ba idan kuma ba a gaggauce yake ba sai nemi izini wasu kuma suka ce idan an samu wanda ya masa izini wani ya kira ka kuma ya maka izini ka shiga kafin wanda ya kira ka ɗin ya zo to ba sai ka nemi izini ba ni na tura na ce a ce ka zo kafin na fito daga gidana sai wanda na ce ya ce ka zo ɗin ya kawo ka to sai kai sallama ba sai ka nemi izini na na ce ka shigo tun da zaman ni na aika na ce ka zo in ku ba haka ba ne a to sai ka nemi izini wannan ƙarin bayani ne haske da wasu malamai suka faɗa amma dai a taƙaice a shari'a ba a shiga gidan mutum sai an nemi izininsa bayan ka yi sallama kada ka afka wa mutum gida dan zai iya yiwuwa ka yi sallama ya ce wa alaikum salam ka je a gaggauce ka shiga masa ka tarar da shi a cikin wani yanayi wataƙila babu sutura a jikinsa amma ya amsa maka sallama wataƙila wataƙila wanda neman izinin shine ya fi alkhairi to wannan mun gama da shi sai mu dawo kan kuma shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'arsa yakan rufe ƙofarsa wani lokacin baya barinta a buɗe kowa ya shigo masa akai haka malam yace wa idza wa kana idza dakhala ila makanin yuhibbu al-infirada fi idan manzo Allah ya shiga wani guri yana so ya kadaita gurin da yake son privacy kadaitaka dole dan adam yana da yanayin da yake so ya huta ko ya je wani guri baya son kowa baya son ganin kowa to yakan ce kai rike mun kofar nan kaka bar kowa ya zo duk wanda zai shigo sai an nemi izini na kuma kai ma kana iya yin haka ko a gidanka ko a tarakarka za ka iya cewa iyalinka to da Allah ina da uzuri ba sai an tashe ni ba ko ba sai an zo wajena ba ko kuma in ta kama larura to a yi min waya ko a danna min ƙararrawa ko a yi min kaza da sauransu wannan ba laifi bane a shari'a mutum yakan iya shiga wuri ya rufe ya ce kar kowa zo masa annabi yana yin haka ya ce ma a rufe kofar ko a rike kofar kada a bari a shigo sallallahu alaihi wasallam dan a nuna ma dan adam yana da uzuri ba koyaushe yake a buɗe a yanayinsa ba ko ɗan da ka haifa ne malam dole ya zama yana da wani privacy wani lokacin da ba lallai ya so ka same shi a wannan yanayi ba ɗan da ka haifa ballantana wanda ba kai ka haife shi ba to mu gane wannan yana da muhimmanci to sai kuma wato neman izini da aka ce a yi a wasu lokuta guda uku a shari'a da alƙur'ani ya yi bayani malam ya ce wa amal isti'zanu alladhi amara Allah bihi al-mamalik ومن لم يبلغ الهلم في الأوراة الثلاث قبل الفجر كنا ووقت الظهيرة بكنا وعند النوم أكنا فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس الأمل به وقال طائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة وقال طائفة أمر ندب وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره وقال الطائفة المأمور به النساء خاصة وهذا ظاهر البطلان وقال طائفة عكس هذا نظروا إلى لفظ الذين ولكن سياق الآية يأباه فتأمله جيد أم ما لن يشي izinin da aka nema ko aka ce a yi a cikin alkur'ani da Allah ya ba da labari wasu lokuta guda uku izinin da aka umarci bayi almamalik da kuma yara wanda ba su kai balaga ba a lokacin al'aura guda uku ya ce salasu auratin lakum na farko qabla al-fajr kafin asubahi ba a zuwa wajen mutum ba a shiga wajen mutum haka kai tsaye a irin waɗannan lokuta waktar zahira lokacin da rana ta ratsa rana tana tsakiya ko kace da azar ko bayan azar lokacin hutun mutum da kuma lokacin bacci inda nan inda Allah ya ce a lalle ne idan za a shiga gurinku falyasta'dinu kama sta'adana alladhina min qablikum yace salatu awratin lakum tawafuna alaikum ba'dakum ala ba'd waɗannan lokuta ka je wa mutum baya kafin asubahi me za ka yi masa kafin asuba to ko yara ne ƙanana ko bayi kaga wannan suna cikin gida to shari'a ya ce a dakatar da su kar su shiga kan mutum falyasta'dinu kaga dai nauyin shari'a bai hau kansu ba saboda yara ne ƙanana ko bayi ne misali amma wannan lokacin lokaci ne da ɗan adam yake keɓanta ko matan annabi suka ce sallallahu salama irin wannan lokaci na dab da asubahi ba ma zuwa gurinsa in jina na aisha saboda lokaci ne da ya keɓanta yana ganawa da Allah dab da asubahi wannan lokaci ne na keɓanta mutum yana gana da Ubangiji musamman bayi da Allah ya hore musu wannan lokaci. Haka lokacin da rana ta ratsa mutum ya dawo daga aiki ko ya dawo daga gona, wahina taba'una siyabakum min az-zahirati na farko min qabli salati al-fajr sai wahina taba'una siyabakum min az-zahirati sai wa min ba'di salati al-isha salatu awratin lakum mutum ya dawo ya cire kayansa ya kwanta galiban su dai a da in an je gona akan dawo bayan azhar din nan kaga an kwanta ana kailula ko an je wajen aiki an dawo ana kailula har yanzu kasashen larabawa suna da wannan ɗabi'a ɗin ta hutawa bayan azhar kuma ya zo a hadisi cewa annabi yana yin wannan bacci na bayan azhar wasu suka ce bayan la'asar bisa dai sabanin malamai saboda wannan bacci ko wannan hutun yana ƙara wa mutum nishaɗi don ya tashi da daddare duk wanda ya kwanta ya bacci da rana ya dan huta to baya samun wahalar tashi cikin dare amma duk wanda ya yi ne a gajiye a gigice a wahalce to zai wahala wajen tashi cikin dare sai dai ya daure sosai amma mai nishadi wanda zai sallarsa yadda yake so ya karatunsa ya zikirinsa yadda yake so ba tare da bacci ya takura masa ba nauyin jiki ba to sai in wanda ya kwanta ya ɗan yi bacci ko da na minti goma sha biyar ne kuwa ko wani abu makamancin wannan to wannan lokaci lokaci ne na hutun mutane ba a so a rinka zuwa kan mutane duk da al'amura sukan canja wani lokacin neman abincinsa ne amma wani kuma lokacin hutu za ku duk duniya ko ina duk duniya wannan lokacin ana yin hutu duk duniya kowace ma'aikata kuwa galiba duk inda aka yi sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu wannan lokacin na break ne a kowace ƙasa kuwa akan tafi aje a ci abinci a ɗan huta ko da ku mutum aikinsa na yini ne to sai ya dawo sai je dan huta a wannan lokacin sai dawo to wasu ranar bacci ake sosai yanda ka san bayan asuba haka za ka ji shiru tsakanin azhar da al'asar yanzu duk wanda ke zuwa ɗabi'ar zuwa maka ko madina ko saudiya ma a dunkule galiban shaguna ma ba a buɗe su bayan azhar unguwa ji za ka yi kawai ac yana ta duka shiru ana ta bacci to sai ga mutane sun zo la'asar da nishaɗinsu sun yi bacci sun huta sai ko mutum ya zauna in ma kasuwa zai tafi ya tafi kasuwa ma masallaci zai zo ya ta ibadarsa duk harkar da za a yi tsakanin magariba da isha ba zai bacci ba zai gyangyaɗi ba ya karatun ƙur'aninsa a wadace a yalwace ya ibadarsa wannan lokaci dai lokaci ne na hutu ko ƴaƴanku bai kamata ku rinƙa bari suna takura muku ba wannan lokacin kafin asubahi da bayan azahar lokacin da rana ta tsala wa inda naumi ba da salatul isha bayan mutum ya gama kwaramniyarsa ya koma gida har ya kwanta bacci kaje kana mai sallama ka ce wai assalamu alaikum wai ka zo wajen wani ne akwai takurawa a ciki kamar so ake a ce in za ka kai ziyara wa wani to kakkaje waɗannan lokuta sai dai in shi ya baka lokaci bayan isha'i kala kala ne akwai bayan isha'i noman namu ba shi ake nufi ba min ba da salatul isha ana nufin waqtin naumi lokacin da mutum har ya koma gida ya gama shagulgulan na harkokinsa na gida ya kwanta bacci sai wani kuma ya zo ya kwankwasa masa kofa ya ce yana sallama akwai masu zuwa bakunta ko ziyara bayan goma na dare ko bayan sha ɗaya kaga wannan ai akwai shiga hakki a ciki salasu auratin lakum maka Allah ya ce lokuta ne guda uku na al'aura ma aka ce mishi so to ko yaranku ne kar su shiga kanku kuma shine dai daman lokacin privacy din dan adam to yana da kyau a kiyaye Abdullahi dan Abbas yake shi umarni yake barwa kar a yi masa hautsi ko haure a wannan lokacin yana ce amma kash tarakan nasu al'amala bihi mutane sun ƙi yin aikin da wannan umarni na lokutan nan guda uku to tun a lokacinsa kenan ballantan a yanzu kam waye ma ya san da wannan lokaci a ku yi haƙuri tarbiyya tana da daɗi mu gina iyalanmu mu gina kanmu akan tarbiyya yanzu akwai wanda za ga babu wani lokacin da ‘ya'yansa ba su hawa kansa shi gani yake soyayya ce ƙauna ne wayewa da sauransu to yaro ba a yi masa wannan tarbiyyar dole ya zama akwai lokacin da ‘ya'yanka sun san ba a zuwa wajenka a wannan lokacin amma ya zama ɗakinka kamar ƙofar tasha ne koyaushe a buɗe take kai ko tasha ainihin dare ana ɗan sa igiya na sha faɗa muku ina in dai mutum ya bar gidansa ko ya bar turakarsa ba tsari irin wannan wata ran za a zo masa da abin da ba daidai ba ne wata matar ba ta da kimtsi ƙanwar uwarta ce ta zo baka shirya ba kana falo ka baje da kai sai ɗan gajeren wandon ka ta afko maka da ita wallahi saboda ba ta da kimtsi baka koya mata ba bata je makaranta ba kuma baka ce mata ga yadda za a yi ba ko yara su shigo maka da gudu an zo ana ma sallama kana kwance kana cikin wani yanayi yaro ya bankaɗa maka labulai ya tarar da kai cikin wani yanayi mara kyau ya ce baba ana sallama gobe kuma ya je yana hira da abokinsa ya ce ai na ga babana a kaza da kaza zan buga muku misali guda ɗaya irin mutanen da ba su da tsarin nan ba su da tsari suna barin 'ya'yan suna shiga kansu ko da ƙanana ne wata rana wani yaro aka je yana cikin abokanansa yana yana faɗa yana cewa ai wallahi ji ya ga baba da shi da maman sun kawa suna faɗa kuma a kwance gansu hada hada aibu alaik ya muslim aibu ne a gare ka ya kai musulmi aibu alaik kuma wato ba ku bi na bashin zance in ka ga irin yadda ake zama musamman a garin nan a gidaje na haya kwama calar ta isa ga yarinya budurwa da ƙannanta da uwarta da ubanta a daki ɗaya suna kwanciya kuma namiji ya zo yana neman mace a irin wannan yanayi saboda babu tarbiyyar islamiyya talauci hauka ne to wanda ya wanda ya ɗan dama dama ne yaran sun ɗaga shi ma bari ka ji wata illar sai mutum ya rinka tura yaransa ‘yan mata suna kwana a makota saboda wai sun girma ka duba irin wannan yanayi mutum ya tura ‘yarsa budurwa wai ta rinka kwana a gidan makota a karan kalla ai wanda ka koma masallacin unguwar ka rinka kwana ita ta kwana da uwarta to an yi magana sai a ce talauci ne ina ganin in matsi ya yi matsi ai gwanda ka ɗan buɗa ka fita waje wajen gari haka ka je ka samu gidan da zaka iya kamawa kuɗin da zaka biya na haya a cikin garin da ka zauna dubu talatin arba'in hamsin tun da sauƙi kake nema zaka iya samun gida guda a wajen gari da wannan farashin to kaga shi ma wannan mugun tarbiya ne ka kwana da su mugun tarbiya ne kuma ka saki 'ya'yanka su je su kwana a wani guri shi ma mugun tarbiya ne da yawa ana gaya muku akwai yara 'yan mata da ba a gidansu suke kwana ba a gidan makota ake neman alfarma suke za su kwana me dalili gidan haya ne matsatsan gida ne kana ta tara 'ya'ya kana ta haihuwa ba kai birkin haihuwar ba 'ya'yan sun tashi sun girma kuma suna kallon duk abin da kake ya kamata musulmi a rinka ganin tarbiyya islamiyya a cikin gidajensu kuma yara dinnan in sun girma to sai a rinka sa musu birki ana musu iyaka kada mutum ya kuskure ya rinka barin manyan ƴaƴansa yana tare da su a gida guda musamman ma ko da watakila manyan ƙannansu ko yayyansu mata a irin wannan zamani da kuka ba su dama suke kalle-kalle akwai haɗari wallahi ku gyara a kiyaye kuma talauci fa ba zai zama uzurin ka saba ubangiji ba sai ka fita ka koma ƙauye wanda ka je kai in kai hidindimin ka ka gama a sati ka rinka zuwa musu ya fi maka sauƙi gaskiya amma wannan ɓata tarbiyya ne kuma ba daidai ba ne Allah gyara halinmu wasu malaman suka ce wa qala ta'ifatun al-ayatu mansukha wannan aya kam kamar ma an shafe ta mansukhatun ibn al-qayyim yace wa lam ta'ti bi hujja wannan jama'ar da suka ce ayar an goge ta ba su da wata hujja ba su kawo hujja ba kenan ba a shafe ba ba an shafe ta bane tana nan wa qala ta'ifa amru nadbin wasu kuma suka ce a wannan umarnin aina mustahabi ne ibn al-qayyim yace wa laysa ma'aha ma yadullu ala sarfi al-amri an zahiri su waɗannan jama'an ba su da dalilin da ya ɗauke wannan umarni daga yadda yake a zahirinsa ya mai da shi mustahabi babu wannan dalilin kenan ita ma wannan maganar ba haka bane wa qala ta'ifa wasu malaman suka ce al-ma'muru bihi nisa'u khassa mata kawai wai aka bada umarni mata ne wai wai aya ta shafa mata ne kawai kada matan aure su shiga kan mai gida a wannan lokaci ibn al-qayyim yace wa hadha zahirul butlan wannan zahiri ne batacciyar magana ce wannan ya za a bada umarni na shari'a ku ware ku ce mata ne kadai wa qala ta'ifa wasu kuma suka ce a maza ne kawai ana nufin maza ne wai aksu hada su kuma nazaru ila laf allazina su kuma lafazin allazina suka duba walakin siyaqul ayati ya abahu fata'ammalhu sai dai kuma tsarin ayar jirin gwanan ayar yadda ta zo ba haka bane ka lura ka fadaka so aya dai tana nan a je a yi ta aiki da ita a tsarewa mutane mutuncinsu a waɗannan lokuta kai ka daina kai wa mutane ziyara a wannan lokaci kuma ka koyar da iyalinka muhimmancin waɗannan lokuta wa qala ta'ifa kana al'amru li illatin wa zala bi zawaliha wa hiya haja umarnin an yi ne saboda wata illa kuma a illa ta kau shine wai bukata wa hiya haja فروى أبو داود في سننه أن نفرا قالوا لابن عباس كيف ترى هذه الآية أبو داود يروي جوتي وصمت نسنشي ابن عباس يا يكيكي جنوانا آية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يأمل بها أحد wanda aka umarce mu da abin da aka umarce mu a cikin ta amma kamar dai mutane ba su aiki da ita ibnu abbas yace inna allaha hakimun ra'ufun bil mu'minina yuhibbu sitra Allah mai tausasawa ne, mai hikima ne da muminai kuma yana son sutura. Allah yana son sutura, a sitir ɓoye abu. Wakanan nasu laisa li buyutihim suturun wala hijalun fa rubbama dakhala al-khadimu aw al-walad aw yatimatu ar-rajul da mutane gidajensu ba labule ba wani gini ba wani demarcation wani abin da zai raba tsakanin nan da nan a da ba mamaki mutum yana kwanci a gidansa da iyalinsa ko shi din yana kwanci ya yi wani irin kwanciya ko yana wani yanayi na hutu da kalal khadimu kawai sai mai masa hidima sai afka masa ko kuma alwaladu yaro kawai sai afka maka shi ma za mu zo mai magana akan khadim mai shiga gida masu maka hidima aw yatimatur rajuli ko kuma ma baiwar mutum sai ta shiga kan mutum shi da matarsa war rajulu ala ahli ka gani ko mutum yana tare da iyalinsa ko ya afkawa iyalinsa ba tare da ta kimtsa ba fa amarahumullahu bil istizani fi tilka al-awrati shi yasa Allah ya umarce su su nemi izini a cikin waɗannan lokuta na al'aura guda uku fa ja'ahumullahu ta'ala bis suturi wal khayr ibn abbas yace sai Allah ya zo musu da labule ya zo musu da sutura da rufa kai da alheri kaga anan ai an rufa maka asiri an ce kar a zo maka a wannan lokuta falam ara ahadan ya'malu bidhalika ba'du ce ni dai ban ga wani wanda yake aiki da wannan ba bayan wannan bayani na Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin daga Ibn Abbas Albani yace sai ne nan gurin shi Ibn Abbas yana ganin kamar himmar mutane Allah masa rahama ta yi ƙasa ba a kiyaye wannan dokar ba dangane da alhadim ko alwalad na yi bayani akan alwalad duk wanda kaga an keta shi a gidansa to shi ya bari bai ba da tarbiya ba yawwa bai ba da tarbiya ba in ka ba da tarbiya an san ga yanda kake to ba za a zo maka yanda kake ba a ba za a zo maka yanda baka so ba a zo inda kake yanda baka so a ba za a yi ba to sai dai shi dan adam in baka masa tarbiya ba to tabbas zaka ga rashin tarbiya a tattare da shi dangane da hadimai masu aiki a gida ‘yan uwa musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah akan musamman masu hidima da muke ajiye su a gidajenmu ba tare da bin ƙa'ida ta shari'a ba. Mutum yakan ɗauko yarinya budurwa balagaggiya ta zama ita ce mai aiki wa iyalinsa. So ya kamata ka sani kamar yadda Allah zai kama ka a waje in ka je ka ga ‘yar mutane. To haka Allah zai kama ka akan wannan yarinya da ka ajiye a gidanka da sunan mai maka aiki. wallahi wani abin bai da daɗin gani kuma bai da daɗin ji ɗabi'ar da mutane suke na sakaci um, ka zo ka ɗauko yarinya balagaggiya budurwa ita take maka aiki a gida ba ta saka hijabi galiban ko hijabi ba sa sawa saboda suna sakewa su ji cewa kamar gidansu ne nan ɗin amma kar ka manta 'yar wani ce kuma matar wani ne a nan gaba. Wasu mazajen su lalata da su, wasu samarin gidan su lalata da su, wasu ‘yan aikin direbobin gidan su lalata da su. Waɗannan abubuwan guda uku ba za ka iya hana faruwarsu ba, sai wanda Allah ya kubutar kaɗan daga cikinsu. mai gidan da ake masa aiki a gidansa yakan iya neman yarinyar da take aiki a gidansa yarinyar matarsa ba lalle ka iya fahimtar karatun batun da wataƙila baka yi aure ba kuma baka san ya sha'ani yake ba amma akwai fitina babba kuma ka tambayi mata za su gaya maka akwai matar da take ba da labari cewa mai gidanta ba shi da tsarki ba shi da amana yana neman ‘ya'yan mutane ‘yan aiki na gidansa, gafa matarsa a gidan amma yana neman ‘yar aiki a gidan shi, wannan cin amana ne, wannan ha'inci ne, har ‘yan wasan kwaikwayo ‘yan dirama suna yin dirama a kan wannan abin saboda tsabar yawan faruwarsa a ƙasar Hausa. So, Allah, Allah ku ji tsoron Allah dangane da ɗaukan balagagun mata. kuna ajiye su a gidanku in ma ka ɗauki yarinya tana maka aiki kana da tsari kamar haka na farko dai ka kafa doka in kana gidan ta koma gefe ta gama can ta zauna a ɗakin da aka samu mata ko in mai zuwa ce kar ta zo gidan sai ka gama harkokinka in ka fita sai ta zo ta yi aiki kuma ka sa hijabi tsakaninta da 'ya'yanka in 'ya'yanka manya ne ko kuma ka ɗauki ƙarama wacce ba fitina a tattare da ita, ko kuma ka ɗauki tsohuwa ta haife ka ta haifi mataka. Ƙwarai kuwa, kuna, kuna mamaki? Akwai, akwai mutumin da aka kama shi wal iyazu billah. Akwai matar da ta kama mijinta yana lalata da uwarta. in baka sani ba da uwarta da ta haife ta ta zo mata wankan jego mijinta ya bi ta suka shirya da uwarta da ta haife ta ya je lalata da ita kuma ba wai gaya mata akai ba a kama shi kai shi sa kullum idan ana magana akan wannan kamewa kamewa mutane suna ganin kamar tsananin addini ne a wani ra'ayin riƙau ne wani abu wallahi ana ta'adi ne ana keta dokar Allah so kawai maganin aikar a fara amma idan kaga mutane yanda suke sakewa akan wannan yaran gida na gidaje malam suna lalata 'ya'yan mutane daga tura yarinya ta zo ta yi aiki a gida yaran samarin gida duk sun santa kawai sun lalata ta to wanda ake a Makka da Madina ma malam warai kuwa su gaya maka waɗanda suke aikace aikace a gidajen larabawa nan za su gaya maka wallahi ba makka ba madina ba riyad ba wane ne sauransu kaga dai wannan larabawa ne dai da ƙasar da qur'ani anan ya sauka ko to wallahi su ma ba su kubuta ba daga wannan fitan saboda ita mace ko ina take fitina ce fitina ce kawai ka nisanta da ita shine yafi ma sauki kuma yanzu kai ka ji tsoron Allah kai yanzu zaka ji daɗi yarka da haifa da ka haifa a tura ta gidan wani yana tana masa aikin wahala kuma yana neman ta bai ba malam mutum sai tura yarinya balagaggiya budurwa ita take wanke masa banɗaki wai an yi magana wai yar aiki ne wai da gemun sa wai ahlus sunna ne wai ga maka hada ma yasir wallahi yarinya balagaggiya budurwa kana tura tana wanke maka wai banɗaki ka je ka auro mata ka ajiye ta ka turke ta bata maka komai sai dai kai ta ciyar da ita komai ma ba za ta yi ba kuma ta tashi zagin ka ba za ta ɗaga ma ƙafa ba me amfanin matarka idan ba za ta wanke ma banɗaki ba Allah ne saukar da aya ko hadisi haramun ne in matarka ta wanke maka banɗakin ka baka da asiri baka da secret komai naka na asirin ka banɗakin mutum ai sirrin sa wani wani wallahi wani malam nake gaya maka wani saboda tsantsenin sa matarsa ba ta shiga toilet din sa amma wani kuma zai zo ya bar wata ita za ta je ta wanke masa gajerun wandunan sa yan tawul tawul din sa wanda wayar din sa komai wayar aiki wai ita ke saboda saboda tsabar gajeren tunani irin na bahaushe ai ko ba komai ai ka sa matarka ta kiyaye maka waɗannan abubuwan ka ya za ka zo ka cire singiletin ka yan gajeren wandunan ka wai wai yar aiki ita za ta maka wannan a jera ma gajeren wandon guda goma sha biyar da singiletin wai yar aiki take wannan ina matarka ina take me aikin ta fi sabilillahi wannan ba daidai ba ne duka wannan fakwa ma cala ce malam da ake yinta a cikin gidaje barkate bila adadin da waɗanda kuma suke tafiya su bar su suna musu abinci eh matar ka tayi tafiya ka je biki sati ɗaya sati biyu da yarinya balagaggiya yar aiki ita take ma abinci da safe ta kawo ma sai maka da rana ta kawo ma sai maka da dare ta kawo ma kuma ba hijabi ba komai daga kai sai ita a gida yara sun tafi makaranta kana baccin rana baka fita sai bayan sha biyu ka ji tsoron Allah ko ba kai mata komai ba ka ji tsoron Allah wannan wannan kallanta da kake ta yana ta accumulating yana taruwa kai watakila baka da istighfari mai yawa da zaka iya Allah ya fi maka wannan zunubin ka je ka tara wa kanka masifa a tara maka wannan zunubin kallon wannan mata ya zaka yi a wajen Allah to wannan bai isa ba yan uwana akwai mutanen da suke daukan khadimai balagaggu maza balagaggu maza da lasfikan nan za ta ƙara ƙarfi ta ta shiga Kano gaba ɗaya da zan so haka namiji balagagge namiji balagagge balagagge namiji shi yake yi wa mutum musulmi girki a cikin kicin ɗinsa tare da matansa uku ko hudu kuma I am very sorry to say majoritin gidan manya-manyan mutanen nan majority abin da yake faruwa wai kuku har zuwa ake ake ɗauko su a wani wuri wannan karatun waɗanda ake musu ne suka gaya mun ba wai dogon isnadi ba ne haka ne ko ba ka bane arna sosai a garin nan akwai musulmi waɗanda masu dafa musu abinci a kicin ɗinsu wallahi arna ne kuma abin mamaki fa yana cikin yin abincin yana dafawa matarsa za ta je tana supervision tana dubawa yana magana da ita zai ga 'ya'yansa 'yan mata zai ganshi zai ga komai namiji kai wata ma mijin bata isa ba ma mijinta ma ya baya ta kuɗin cefa ne ba wannan namiji shi yake zuwa ya sayo duk abin da zai an ware ma albashi dubu ɗari da hamsin ana biyan sa baya cin abincin kowa sai wannan balagaggen kuma idan kuma idan an yi magana mutum ya ce a security a wane ne a wane ina kake da security ka dauko wani ka zube shi a gidanka wallahi nake akwai waɗanda fa ba musulmi ba fa kar ka dauka wai musulmi ba musulmi ba suna nan wai ai they read catering they know have to cook they know wane ne they know they know they know they know they know matar ka she don't know shi kuma na rasa wannan daga wace aya ko daga wani hadisi ko kuma wani fatawa ne aka bayar ni kan na kasa fahimtar wannan kuma kai tsaye suke ba abin da ya dame su ba sa jin musulunci ya isa yana da abin da zai ce akan wannan gurin kuma saboda wadata wani abun kuma alfahari ne fa wala mutum yana yi tunda ya ji abokinsa ya yi shi ma sai ya je ya ɗauko wannan namijin balagagge ya ajiye shi a gidansa yana yi ku ji tsoron Allah ku gyara ku daina ajiye maza suna dafa abinci a gidajenku in ku za ku yi haka to ku kama musu wani gida daban ba gidan matarku ba ba kicin ɗin matarku ba ka kama masa wani guri boys kwata can ya je ya dafa abincinsa shi shi kadai idan ya gama ya tafi ya bari matarka ta zo ta ɗauka ta kai ma ni kam ni babu safety ma akan wannan ka ɗauko wani namiji ka ajiye shi ma abinci za a iya ba shi naira miliyan kaza ya zuba ma guba ya kashe ka da ku wani a gefe ya kashe ka gwanda matarka ta kashe ka yi duk wannan yana cikin harkar huddamu masu yin hidima a gidaje wasu har tafiya ake da su don za a yi tafiya sai ya biya mai kuɗin jirgi duk inda ya sauka da shi da matarsa da 'ya'yansa da wannan kukun saboda shi zai dafa mai abinci mai dafa abinci amma ba mamaki akwai uwarsa tana nan a wani ƙauye can sai an hau kwale-kwale ma ake shiga gurinta ko umara ba taɓa zuwa ba kuku da zai yi tafiya sai ya ɗauke shi ya tafi da shi jirgi ɗaya hotel ɗaya da matansa saboda ya samu dama ni ban ce kada mu ce dauki wani masa hidima ba ku fahimci karatuna ni abin da nake magana haramun ne ka bari wani yana ganin iyalinka ko iyalanka shi yasa an sha samu a tarihi sai su rinka keɓanta da matan suna biya musu bukata yayin da alhajin ya tafi baya nan an kama wace da kokunta an kama kukun wani da 'yar gidan yarinya ce balagaggiya ta girma ta kai munzalin aure an kiya mata aure an ce sai ta yi boko kuma tana buƙatar namiji a wannan shekarun kuma ba a haɗa ta da tsoron Allah ba a koya mata takawa da tsoron Allah da za ta kame ba da ta sai ta buƙaci wannan namijin wannan kukun ya biya mata buƙatar ta su rufa wa juna asiri a gidanka ka bincika ka ji ya lait abun bai yi ba so ya kamata mu ji tsoron Allah kuma mu kiyaye kuma mu sani wallahi inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata kada mu bi mutum ya bari wadata ta sashi a wutar jahannama kuna tare da ni wa qad ankara ba'dhum thubutahu wa ta'ana fi ikrima wasu sun soki tabbatan wannan nasi ko wannan kissa suka yi suka akan ikrima walam yasna shay'an um ibn al-qayyim yace wanda yi inkarin bai komai ba hadisi yana nan wa ta'ana fi amr ibn abi amr an soki amr ibn abi amr cikin masu riwayar hadisin wa qad ihtajja bihi sahiba as-sahih shi ma wannan din ma'abuta sahih bukhari da muslim duk sun kafa hujja da shi dan wani ya soke shi babu komai fa ankarahu inkaruhu ta'annutun la wace la inkarin kawai wani ta'annuci ne wani bice da kulli ne kawai babu wani fuska ta halaccin haka wa qala ta'ifa al-ayatu muhkamatun la dafi alaha aya din dai tana nan ana aiki da ta ba abin da zai ture ta wa sahihu anna al-hukmu mu'allalun bi illa sahihin zance hukuncin ana illanta shi a faɗi wato wani dalili qad ashartu ko kad asharat ilayhi al-aya wanda aya ta yi nuni a cikin fa in kana hunaka ma yaqumu maqamal istidani min fathi babin sai kuma yazo yace idan akwai wani abu da yake iya tsayawa a matsayin neman izini kamar misali kana cewa mutum assalamu alaikum a gidansa kawai sai ya ce wa alaikum salam sai kaga ya bude kofa to kuma sai ka nemi izini ka ce shigo a'a kenan هناك شيء يقوم مقام الاستئذان وهو فتح الباب akwai abin da yake zama a matsayin istizan shine babu bude kofa fatahahu fatuhu dalilun ala dukhul in an bude ma kofa to ba sai ka nemi izini ba kawai an baka dama ka shiga ne aw raf'u sitrin raf'i sitrin assalamu alaikum yace wa alaikum assalam sai kaga ya dage labule to yana nuna cewa me shigo to shi ma nan ya ƙun muƙamal istidan aw taraddud ad-dakhil wal kharij ko kuma jika da dawo na mai shiga da mai fita a ka zo ka yi sallama ka ce assalamu alaikum an ce wa alaikum salam sai kaga wani ya fito daga gidan kuma kana tsaye kuma kai ka yi sallama sai kuma wani ya daɗa shiga gidan baka in baka nemi izini ba amma ka yi sallama ga wani ya shiga ga wani ya fito to shiga da fita da wani yayi ya shiga ya fita ko wani ya fita ko wani ya shiga wannan dalili ne da ke nuna cewa ko baka nemi izini ba kai ma zaka iya afkawa yi tunda duk yanda ake dai wanda yake cikin gurin da ya kimtsa abinda ake jin tsoron ka shiga ka ganshi din to a tunda ga wani ya shigo ga wani ya fito to kenan kaga an dauke maka nauyin al-istizan shine taraddudi ad-dakhil wal kharij wa nahwihi yace aghna zalika anil istizan wadannan abubuwan duk sun wadatar ba sai an nemi izini ba wa illam yakun ma yaqum wa qama to idan kun babu abin da zai tsaya matsayin istizani fala budda minhu to dole fa sai an nemi izini in za a shiga fa idza wajadta al illa wajadta al hukm in dai akwai illa na rashin samun wani abu da zai tsaya a matsayin neman izini to lalle sai an nema wa idan tafat intafa idan illa kuma ta kauce to sai hukuncin ya kauce idan har illar da ta hana ka shiga gidan mutum babu istizani shine dan ya kimtsa kuma ya zama yana shirye sai kaga gashi ya dage maka labule da kanshi ko ya bude maka kofa da kanshi kaga in tafatil illa wan tafal hukum tunda illa ta tafi ta hukuncin ya tafi to sai kuma abin da zamu tsaya akan sa na karshe insha Allah dangane da hamma da atishawa shari'ar musulunci abin da ta tanadar mana faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi athar al-utas ya ce utas a hamma amma zai kawo atishawa ma a ciki cikin maganganu sabata annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna allaha yuhibbu al-utasa wa yakrahu at-tasa'uba kaji yazo annabi rahama yana cewa Allah yana son wato atishawa amma baya son hamma fa idza atasa ahadukum a atishawa na so in ce ɗazuko na ce hamma na ce ko al'utas idan ɗayanku ya yi atishawa ina magana akan atishawa da kuma hamma idan ɗayanku ya yi atishawa wa hamidallah kuma aka ji ya ce alhamdulillah damar suna mutum ya yi atishawa to ya ce alhamdulillah kana haƙƙan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah hakki ne dole ne akan duk musulmi da ya ji ɗan uwansa ya yi atishawa ya ji ya ce alhamdulillah to ya ce shi kuma Allah ya maka rahama wa amma ta sa'u hamma ha buɗe baki fa inna ma huwa min ash-shaytan duk inda kaga hamma to daga shaytan ne shaytan ne yake zuwa dan shafa ka shi yasa zaka yana biyo bayan kasala ne ko bacci in kaga kana yawan hamma sai a ce wani bacci kake ji ko kaje ka kwanta to annabi yace daga shedan ne idza tasaaba ahadukum falyaruddahu mustafa'a idan ɗayan ku zai yi hamma to yayi kokarin mai da hamma iya daidai gurgudu ma'ana mutum zai yi hamma hawa to yi haka yi kokarin mayar da ita magana mutum yana hamma ya bude bakin sa ya saki sallansa ta fita wannan ba daidai bane ina fatan kuna fahimta falyakzimhu ko falyaruddahu mustafa'a shi yasa ake sa hannu a rufe bakin daidai gurgudu kada a fitar da iskar a batta ta fita kuma a tsari na lafiya ma kiwon lafiya shi ma sun hana saboda kowa akwai irin abin da yake fitarwa da zai iya cutarwa musamman a irin lokacin mu na corona haka dai bana to an ce ta nan take fita to sai a yi kokari a matse فإذا تثاءب أحدكم فليرده من استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب idan ɗayan ku yana yin hama dhahika minhu shaytan shaytan ne fa yake mai dariya duk lokacin da ka yaye baki kana ha sai shaytan ya kyalkyale da dariya hadisi imam bukhari ne so kenan dole ne kai aiki da sunna yayin da hamma ta zo maka ka kame bakin ruwar abu hurairah وفي سيه أيضا أتشم بخاري إذا تصاعب أحدكم إذا أطاس ahadukum falyaqul alhamdulillah idan ɗayan ku ya atishawa to ya ce alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu ko dan uwansa ko abokinsa ya ce da shi yarhamukallah Allah ya ma rahama aiki bi ne mai yin ya ce alhamdulillah na kusa da shi ya ce yarhamukallah a duba musulunci ka gode wa Allah wani ya ce Allah ya ji Allah ya rahamshe ka fa idza qala lahu yarhamukallah in yace da kai yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum wannan ita ce addu'ar da ake mayarwa wanda ya gaishe ka yayin da kai atishawa Allah ya shiryar da ku kuma ya gyara muku munanan ayyukanku hadisin bukari a cikin al'adab wa fi sai muslim shi kuma idan atasa ahadukum fa hamidallah a muslim idan ɗayanku yayi atishawa yace alhamdulillah fa shammituhu to ku gaishe shi shine fa shammituhu me gaisuwar ku ce da shi yarhamukallah wa in lam yahmadillah in bai ce alhamdulillah ba shi ma bai yi wa Allah godiya ba to fa la tushamitu shi ma kar ku gaishe shi ku rabu da shi kawai in mutum zai jera atishawa 350 in dai bai hamdala ba ka rabu da shi ta bugawa kawai dai ka dan matsa ka bashi guri musamman a irin wannan lokaci da ake watsa yan abubuwa in ji masu faɗa ko ba haka bare ba lalle hakki ne in ya ce alhamdulillah ka ce rahamuka Allah in ko bai yi wa Allah godiya ba ka zuba mai ido ka kalle shi ya kalle ka ka san akwai wani wani da an ce ya zo ya yi atishawa guda ɗaya kacau ya kalli abokinsa yana kallonsa bai kula shi ba ya daɗa ƙara wata kacau bai ce masa komai ba shi bai ce alhamdulillah ba abokin ma bai ce alhamdulillah ba ya ƙara wata kawai sai ya ce wai kai wai kai wai kai addu'ar ma bakin ciki ke wannan ba za ka wannan ka duba kaga wannan ai akwai jahilci a ciki kai ga abin da aka ce kai ai sharadin a maka kai ma ka yi wa Allah. So duk wanda yake so in yi atishawa, a gaishe shi a ce ramuka Allah to kuma walla ko babanka ne in ya buga atishawan nan in dai bai wannan hamdala ba ka dan ja gefe kawai ka rabu da shi. Baka saba wa Allah ba sunna ka aikata. Ko ba haka bane ba. To. Kamar ya, akwai wanda yake hamdala, oke, yana atishawan yana faɗa alhamdulillah a tare ya haɗa gaba ɗaya to in dai an ji yayi ba laifi sai a yi masa dama abin da ake so dai ya faɗa shi kuma idan ya faɗa fa hakkinsa ne a kanka ka gaishe shi dan annabi ya baka umarni cewa ka me ka gaishe shi ana tare da ni ko to wannan kenan sai yace a haqqun alal muslimi a cikin sahih muslim hakki ne akan musulmi alal musulmi sittun kuma hakkin musulmi akan musulmi shida ne ko daga cikin hakoki na musulmi akan musulmi guda shida ne a yace idza laqiyahu idza laqitahu fa sallim alayhi idan ka gamu da dan uwanka to kai mai sallama wannan hakkin dan uwanka ne akan ka kai mai sallama assalamu alaikum duk wanda ya gamu da kai ya maka sallama to ya shiga hakkinka ka kuma kana bin sa bashi wa idza da'aka fa ajibhu in ya gayyace ka cin abinci walima to ka amsa masa in nace ina so ka zo gidana ka ci abinci kace to to dole fa sai ka zo in baka zo ba akwai hisabi warai kuwa in dai gayyata walima ce in dai gayyacin cin abinci ne to gwanda ma kana da uzuri kace a alhamdulillah wallahi ina da uzuri ina neman afwa to shikenan amma mutum ya gayyace ka je kashe kuɗi ya dafa abinci ka ki zuwa a'a kuma wa idan tansahaka fansah lahu ko ka ce in ya nemi sauki gare ka ka sauƙaƙa masa shi ma nasiha ne ko kuma ka ce in ya nemi nasihar ka to kai masa nasiha shi ma ɗin dai nasiha ne duk dai ma'anar nasiha tana iya ɗaukar haka abu na gaba wa idan afasa sai ce wa hamidallaha fa shammithu idan yayi atishawa kuma ya gode wa Allah to ka gaishe shi wa idza mata Allah idan ya mutu fattabi'hu to ka bi bayan sa ka raka jana'izar sa ma'ana hakki na ne a kanka in na mutu ka raka jana'izar ta kai ma hakkin ka ne a kaina in ka mutu in raka jana'izar ka matukan na sani wannan kuma yana tabbatar mana da ukuwa islamiyya duk wanda yake so a bi shi in ya mutu to ya rinka bin fa mutane su ma in sun mutu duk wanda yake so in ya mutu a bi shi dan bin albarka ne bin alheri ne bin ana samun rahama da jin kai da shi to kai ma wani ya tafi ka bi shi wa idan marida fa'udhu idan ya rashin lafiya ka gaishe shi zuwa asibiti gaida mara lafiya ko zuwa gida gaida mara lafiya wannan matuƙar ka sani hakkin ɗan uwanka ne a kanka ba wai alfarma kai masa ba haka annabi ya faɗa hadisin muslim hakkina ne a kanka hakkinka ne a kaina jama'a kun san in an ce abu hakki fato akwai bashi ne a kan shi yayin da na zama bani da lafiya hakkin ina ne akan ka je ka gaishe ni ko ka tura a gaishe ni ko ka buga waya ka gaishe ni ko ni in kira ka in gaishe ka ko in tura a gaishe ka matukar na sani in ban sani ba kuma in nemi uzuri in na haɗu da kai duk mai karamci in ɗan uwansa bai da lafiya yana ƙoƙarin ya je duba shi duba mara lafiya ibada ce haka duk mai karamci in ɗan uwansa bai da lafiya in bai je duba shi ba to yakan nemi uzuri a gare shi tabbas ba za mu toshe kofar uzuri ba dole akwai uzurruka a rayuwa ko dai baka sani ba ko shagali ya maka yawa ko kai ma din kana ta kanka ko abubuwa dai gashi nan ko ba halin zuwan ko kuma akwai wani uzuri dai duka amma dai wanda larura ta same shi a yi kokari a sanar da shi uzurin inda muna kula da waɗannan da an samu yan uwantaka sosai a tsakaninmu a riwayar Tirmidhi daga Ibn Umar علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأطاس أن نقول الحمد لله على كل حال النبي الرحمة يقول أمانا إمني أتشافى مرنك تشوى الحمد لله على كل حال حديث إمام الترمذي الباني يتشي حديث ني حسن كاغوانا أكوي الحمد لله على كل حال أكوي قال على كل حال معنى إنا يوى الله قوديا أكون هالي ko a bakin kora mutum yake kawai ce alhamdulillah eh وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رواية مالك دقى نافع دقى ابن عمر إذا عطس أحدكم فليقول له يرحمك الله فقيل له يرحمك الله أنت يمكن أتشاوى سيأكت يرحمك الله فليقول يرحمنا الله وإياكم تشيكم يميدا مرتني يرحمنا الله وإياكم وانا حديث النمو وطانا إمام مالك كنا أبن دي كنونا منا شيني أشي أكوي وننوئي ما إذا متن يأي أتشاوى za a iya ce da shi a yarhamukallah shi kuma ya daɗa mai da yarhamunallahu wa iyyakum Allah ya mana rahama da mu da ku gaba ɗaya ko rahimanillahu wa iyyaka in shi ɗaya ne Allah ya mana rahama da kai wa yakfira lana ko wa yakfir lana wa lakum Allah ya fi mana ya fi muku gaba ɗaya wannan ƙari ne yazo a cikin muwatta wa zahirul hadith al mabdu'u bihi anna tashmita fardu ainin zahirin hadisin wato da aka fara yin bayani wato gaida marar mai atishawa wanda fardu ainin ne ma'ana wani baya iya dauke wani ikhtarahu ibnu abi zaid wala dafi'ala ibnu abi zaid haka ya zaba kuma babu abin da zai kore wannan zance kenan hakkin kowa ne idan mutum yayi atishawa ka gaishe shi walamma kana al-atisu qad hasala lahu bil utasi ni'ma to kaji wani bayani wai ashe malam duk lokacin da mutum yayi atishawa wato wata ni'ima ce ta lafiya ta same shi duk lokacin da mutum yayi atishawa to Allah ya azurta shi ne da wata lafiya ta musamman a tattare da shi wa manfa'atun bi khurujil abkhirati al muhtaqina hayaki ne da yake dankare a cikin cikin mutum ko iska da take dankare a cikin cikin mutum wanda zamanta cuta ce a gare shi sai Allah ya kaddara wani abu me rai yake haduwa da wani abu kawai sai mutum ya je ya yi fidda atishawa wataƙila wani abu na barkwano ko wataƙila wani abu na ƙura ko wani abu makamancin wannan sai ko hayaƙi sai mutum ya yi fidda wannan atishawa idan ya fidda shi to ya samu lafiya ne a gangan jikinsa to shi yasa tun da lafiya ka samu wani alheri ne ka samu to shikenan sai aka shar'anta maka kai wa Allah godiya ala hadhihi an-ni'ma ma'a baqa'i adha'ihi tare da zaman gabubuwanka baka karye ba daga yin atishawa ai ba karyewa kake ba ba canja ala hay'atiha ba'da hadhihi zalzala allati hiya lil badani ka zalzalati al ardi laha bayan wannan girgiza da kai duk wanda ya atishawa sai jikinsa ya karkadi gaba daya atishawa exercise ne atishawa motsa jiki ne so wannan fitar abinda ka fitar din ni'ima ce kuma ka karkada jikinka wanda kaduwar jikin mutum saboda atishawa dinnan kamar kaduwar ƙasa ce kamar ƙasa ce ta girgiza to kai ma jikinka ya girgiza normal bincike ya tabbata ya tabbata cewa girgiza jiki kada jiki haka yana ƙara mutum nishadi da lafiya ko bacci kake in ka tashi ka karkada jikinka ko kai wani tsalle to sai ga nishadi ya zo ma ko yaro ne jariri za ga wani lokacin iyaye suka daga shi a karkada shi haka to sai ga ya dawo cikin hayyacinsa to shi yasa shi motsa jikin dan adam yake da amfani ko yaya ne ne ya fi a ce a daskare ki a wannan a sandare to tunda kayi wani abu da ka samu lafiya to sai aka shar'anta ma ka gode wa Allah wa kana san salama idan abasa wada'a yadahu aw sawbahu ala fihi idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi atishawa to yakan saka rigarsa ko ya sa hannunsa in zai atishawa sai rufe da hannunsa ko kuma ya sa rigarsa wa khafadha biha sautahu kuma yana yin kokari ya make sautinsa baya yin atishawa kashau a fili haka ka san in kana son atishawa ta zama mai karfi za ta iya zama tana zuwa kana bude bakin zaka ji kararau wani yana ba da labari wani ya taɓa yin atishawa wala an ɗauka wani abu ne wani kwano ne ya fado daga rufin kwano ne ya fado saboda gaba ɗaya bakin ya buɗe raka kawo to a sunna in mutum zai atishawa ana so ya me ya matse sautin kada ya yi shi da ƙarfi shi yasa wasu idan mutum ya atishawa da babban sauti ana gama kamar shakiyi ne shi sai ga ana ma kallon banza ce wannan me haka kama ana yin dan shakiyanci a kai da sauransu amma mai kamala shine in zai atishawa sai ya rike sautinsa wa yadhkuru anhu wa yadhkuru anhu sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba inna tasa'uba ar-rafi' wal 'atasata ash-shadida min ash-shaytan annabi yana cewa hamma madaukakiyar hamma mai tsawo mutum yana iya bude baki din nan da ƙarfi da ainihin atishawa mai tsanani duk ita ma akwai ta shedan kenan atishawa ɗin da aka ce Allah yana son atishawa to banda atishawa mai ƙarfi da ake yi banda ita dan in mai ƙarfi ce to ta shiga ta shiga layin ta shedanu kenan wa sahawanu annahu atasa indahu rajulun ya inganta wani mutum kawai yazo ya buga atishawa wajen manzon Allah sai ya ce rahmukallah ثم عطس أخرى يدد قال وتا فقال له الرجل مزكوم yayi na farko an gaishe shi sai ya ƙara wani sai manzo Allah ce wannan humura ce take damun sa wannan lafzu muslim kenan wa lafzu tirmizi annahu qala ba'da al-atasati thalatha amma a riwayar tirmizi bayan yayi atishawa ta uku ne yayi ta farko yayi annabi ya gaishe shi ya dada yi ta biyu annabi ya gaishe shi kawai mutum sai ƙara ta uku sai annabi ya ce ka wannan humurar ce ta kama shi wa qala hadisin sahih kenan hakkin dan uwanka ka gaishe shi idan yayi daya biyu ne in yayi na uku zaka iya cewa to shafaka Allah mura kuma ta kama ka kenan atishawa ta fi sabilillahi ka ta wuce biyu duk wanda ya jera guda biyar shida bakwai to wannan kuma mura ce ta kama shi akwai ciwo kenan wali abi dawud an abi hurairah marfu'an shammit akhaka thalathan fama zada fa huwa zukam ka gaida dan uwanka da yayi atishawa sau uku to kaga wannan an ƙara mana zaka yi mai sau uku amma in ya ƙara uku ya kai na hudu to ya zama mura to daga nan kuma mura sai kai mai gaisuwar rashin lafiya kenan fa in qila allazi fihi zukam aw la an yud'a lahu wani zai iya ce ah to ya za a ce idan mutum yayi atishawa ta hudu ya mura ta kama shi a kyale shi ai wanda yake bai da lafiya yake mura ai shi mutuntanta ai masa addu'a ko wani haka zai iya cewa a kama yuj'al al marid kamar yadda ake wa a a mara lafiya addu'a a fa in kila kai ko alladhi fihi zukamun aw la an yud'a lahu ila yud'a lahu kama yud'a lil marid ibnu qayyim yace sai a ce eh shi ma ai ma addu'a kamar yadda ake wa mara lafiya addu'a shikenan sai a ce masa to shafakallah Allah ya warkar da kai amma ba za a ce da shi rahmukallah ba wa amma sunnatul watafi alladhi yuhibbu Allah wa huwa ni'ma sunna ta atishawa da Allah yake so wannan ni'ima ce kamar yadda muka yi bayani fa innahu ila tamami salati ne ɗaya zuwa uku wa qawluhu fi hadha alhadith ar-rajul mazkum fadin sa a wannan hadisi wani murace zukam a larabci shine mura jama'a mura ita ce zukam asabani zukam mura kenan wannan tambihun ne ala du'a lahu bil afiya da aka ce ar-rajul mazkum mutumin nan fa mura ta kama shi to ana faɗakar da kai ne kai masa addu'a Allah ya warkar da shi ka ce shafakallah wa fihi i'tizarun min tarki tashmitihi ba'da salat kuma a cikin hadisin akwai uzuri da aka bayar na in baka gaida mutum ba bayan yayi atisha guda uku baka ƙara masa yarhamukallah ba baka yi laifi ba dan bai da lafiya ne sai dai ka ce Allah ya warkar da kai wa idha hamidallah fa sami'ahu ba'dhum duna ba'd to in yace alhamdulillah wani yaji wani bai ji ba ba فالصواب أن يشمته من لم يسمعه إذا تحقق أنه حمد الله zance ne daidai har wanda bai ji shi ba in dai ya tabbatar wannan mutum ne mai yin hamdala in yayi atishawa to kawai ka ce mai yarhamukallah da koda baka ji ba ma'ana akwai babin kyautata zato akan gaida mara lafiya yanzu na san ina tare da kai dan sunna ne kai kana kokarin bibiyan abubuwa sai ka zo ka watsa atishawa a gefe na kuma ban dan ji ba sai ce to ana usinu zannabi ka ce yarhamukallah amma dan ma nasiha da Allah ka rinka ka rinka gode wa Allah kaji eh ka rinka cewa alhamdulillah amma in ka kyautu da tuwa mutum zaka iya masa kuna tare da ni ko fa sawabu an yashamitahu man lam yasma'ahu idza tahaqqaqa annahu hamidallah wan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa in hamidallah fa shammituhu amma fa annabi fa cewa in ya gode Allah ku gaishe shi wa idza nasiya alhamda to in mantuwa yayi fa qala ibn al-arabi la yadhkuruhu wa zahiru sunnah yuqawwi hadha alqawl ibnu arabi yace karka fada ko mantuwa yake karbi da shi karka fada malam yace zahirin sunna yana karfafa wannan zance wan nabiyyu lam yadhkurhu ai annabi ma bi ambaci haka din ba wa huwa aula bi fi'li sunnati wa ta'limiha kuma annabi shi yafi cancantar aikata sunna da karanta da ita in mutum bai yi sallallahu alaihi wasallam in dai mutum bai yi alhamdulillah ba to sai ka rabu da shi فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطفون عنده يا إن جنت يهودا وسلم من الله في تأتشاوى صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله ويسنا فاتن كون يرحمكم الله bayahudi da gangan sai zai ta watsa a cikin a gaban annabi wai dan annabi ya ce yarhamukallah yarhamukallah wa yaqulu yahdikumullahu wa yuslih lakum sai ce Allah shi ne ku ma'ana shi sai a watsa mai yaji kuma Allah din kaga dama ai ba laifi bane kai addu'a ka ce Allah shirye da Trump ko ba ka bane Allah ya haje shi ba laifi kai ba daidai kai to wannan kenan in kafiri yayi atishawa a kusa da kai me zaka ce da shi ya hadikum Allah kaga an juya abu dan shi ba zai ce alhamdulillah ba zai yi wahala kafir ya atishawa ya ce alhamdulillah sai dai kafirin da yake cikin musulmi to to in ya ce alhamdulillah din yaya zaka ce masa zaka ce mai yarhamukallah ayadikumullah zaka ce Allah shiryar da kai ko Allah shiryar da ku so wannan shine shiryar annabi da ibnu qayyim ya kawo sallallahu alaihi wasallam ibnu qayyim ya kawo mana a cikin wannan littafi na zadul ma'ad anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana sai wani sati insha Allah sai mu ɗora anan babu fi hadiyi fi adabi safari magana akan tafiye-tafiye insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh